الرحمن الرحيم الرابعة ترتيب الفوائد مع الحاضرة كذاك مع حاضرة يسيرها مقدم لو بخروج وقتها يبدأ بالحاضرة ابن الوهب وأشهب يبدأ بالأحب هل أربع أو خمسة هل أربع أو خمسها خلاه أو أربع أو لا سيكاي أبنا هل أربع أو خمسها خلاف فأربع وستها اختلاف فمن يقدم آمدا أعادا نعم حاضرة في الوقت إن أرادا نعم
وفي إعادة لذي ائتمام خلف لدى إعادة الإمام مم.
مساره مساو مساره هل خلل للإمام أو الصلاة ضر ذا ائتمام مساره هل قال للإمام هو للإمام.
مساره مم.
هل خلل الإمام يوه بيتي أو الصلاة ضر ذا ائتمام إن ذكر اليسير في صلاته يقطع فضلا أين في الصلاة إن لم يتم ركعة وإلا إن لم يتم إن لم يتم ركعة وإلا شفع ندبا أو وجوبا إلا لدى خروج وقتها الضروري فالقطع لا التشفيع واختياري إن ذكر اليسير أما حصل من مغرب ركعتها فليكمله مغربه في راجه أو يقطع يشرع في اليسير أو يشفع وهكذا الإمام والمأموم في القطع والتشفيع إلى المؤتم فهو يعيد بعده استهباب فهو نعم فهو يعيد بعده استهباب في الوقت لو في بعد جمعة استهبابة نعم بعده استهبابا يوه في الوقت لو جمعة ترتيبة إن شفع المغرب فضل كمل كذا ثلاث غيرها إن حصل غيره غيرها إن حصل غيره را نعم غيرها إن حصل
in hassala ya fi saboda kammala duk da bai sa shabda ba ko to hassala din ya fi kyau mala ya ce to inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه wannan darasi shine na hudu kenan a cikin wannan littafi mai albarka mai suna dau'ul musalli wallafar babban malami a al'allamatu al'ustaz al-bahar allamatu sudan abdullahi bin fodi rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin bayani akan abin da ya shafi matsaloli guda biyu a rankon sallah da kuma sujudu sahawi wanda har yanzu yana magana kan abin da ya shafi rama sallah ba mu shiga bayani akan sujudu sahawi ba a wannan rana mai albarka ta alhamis 21 ga watan almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da goma da watan tara shekara ta 2020 a قال يتشي المسألة الرابعة ترتيب الفوائد مع الحاجرة كما يدي فدا أبايا cewa shi wannan babi ah, yana da matsaloli guda biyar da ya muna magana kan almas'alatul ula da almas'alatul saniya da as-salisa yanzu da ya rage ar-rabi'a da kuma al-khamisa to wannan matsala ya sa mata suna da tartibul fawa'iti ma'al hadira jeran tasalloli wadda lokacinsu ya wuce tare da alhadira wadda lokacinta ya shigo an kira ta alhadira saboda lokacinta yana nan wayance an kira su da alfawa'id saboda lokacinsu ya riga ya fita to idan suka haɗu su lokaci guda ga mutum to jeranta su ne ya hukuncin jeranta su kamar da mun ji bayani akan hukuncin jerantawa bayan alhadiratain mun ji wannan sannan mun ji bayani akan hukuncin jerantawa bayan alfawa'id fi anfusiha to shine yanzu zai shiga bayani yace kazaka ma hadiratin yasiruha muqaddamun law bi khuruji waqtiha kazaka ismul ishara yana koma kan waccan matsala da ta gabata mana kamar yadda wancan yake wajibi a tartibu bainal fawaid fi anfusiha yace wajibi ne wa laysa shartan wajibi ne amma ba na sharadi ba to haka shi ma wannan wajibi ne a jeranta tsalloli waɗanda suke alfawaid ma'a hadiratin tare da wadda lokacinta ya halarto amma su alfawaid ɗin nan waɗanda adda wannan hukunci su ne ya siruwa ma'ana ka za ka ya siruwa ma'ahadarati haka dai hukuncin yake wajibi ne jeran tasalloli yan kaɗan tare da wadda lokacin ta yake ciki a salloli yan kaɗan shine daga ɗaya zuwa sallah hudu wannan shi malamai na mazhaba sun kai ittifaki akan cewa ana kiran su da yasirul fawaid sallah biyar to akwai saɓani wasu sun ce yasira ce wasu sun ce kasira ce kamar yadda zai ambata nan gaba ita an kai sabani a kanta haka su kuma sallah shidda in ana bin ka salloli suka kai shidda to wannan malamai na mazhaba sun ittifaki akan cewa kasira ne kasira ne to nan yana magana akan salloli yan kaɗan daga sallah ɗaya biyu uku hudu aka bi ka sannan ga wata sallah misali lokacin magharibi yayi sai ka tuna ba kai asuba ba kai azhar ba kai la'asar ba na yinin da ya wuce kaga su sun zama alfawaid magariba ta zama alhadira to jeran ta magariba din nan da wayancan yasiru din nan to shi ma wajibi ne amma ba sharadi ba shine yace maka muqaddamun su ya siro haɗin nan to ababen gabatarwa ne so da haka duk sanda ka ji an ce ya siro ce to wannan ake nufi daga sallah ɗaya zuwa hudu da ka ji an ce ya siro a cikin wannan babi eh to shi abin da yake magana in ka ji an ce hadira yana nufin sallar da ake ciki lokacin ta yana nan to wannan mas'ala yana magana ne akan yasirul fawaiti din ba kasirul fawaiti ba su kasirul fawaiti zai gaya ma hukuncinsu nan gaba to shine ce muqaddamun za a gabatar da yasirul fawait sannan a yi ita wannan alhadira lau mala ya ce ko da ko bi huruji waƙatiha wannan zai bayu kan cewa ita hadira ɗin nan lokacinta zai fita misali in ya ce ya yi asuba ya yi azhar ya yi la'asar sannan ya yi magarib to lokacin magariba din ya fita misali ko kuma ya zo zai yi asuba sai tuna da bai yi magariba ba bai yi isha'i ba na daren da ya wuce to kuma sai ya zan aga ya tsira da tun da sallah biyu ne idan ce zai rama magarib sannan ya yi isha sannan ya zo ya yi wannan asuba rana ta fito to ko da haka zai bayu to sai ya gabatar da bashi wannan shine fatawa al-Imam Malik shine zahira abin da yazo cikin al-Mudawwana eh shi yasa ya fara gabatar da fatawar jagoran mazhaba sannan kamin nan ya kawo sabani to akwai almajiransa guda biyu da suka saba masa a ana iya samun wannan tsakanin malami da ɗalibi ko eh kar ɗalibi ya zauna shi duk abin da malami ya faɗa shi ke to wannan ya nuna kenan ɗalibin bai karatu in dai ɗalibi na karatu dole a samu bambancin yawwa fahimta tsakani shi sama ne ya rubuta littafi ya tara matsaloli da almajiran imamu malik sun ka saba ma malamin su malik ya rubuta littafi babba matsala kaza malik ya ce kaza almajirai ne sun ce ba haka ba wannan ba rashin kunya ba ne kamar yadda wasu suke fahimta shi gaba ne kuma ilimi ne al'ilmu la ya kabalu jumut kamar yadda shekul albani yake fada shi ne bai bukatar koyaushe kai kana nan kan abu guda babu canji to shi ne ya ce ibnu wahabin abdullahi bin wahab ɗaya daga cikin almajiransa al'imam malik ya ce yabda'u bil hadira bi ma'ana ƙala ƙala bin wahabin yabda'u bil hadira to saboda waƙe ne sai aka yi ƙasarun wannan kawai ya ce maka yabda'u bil hadira ibnu wahab ma'ana qala ibn wahab yabda'u bil hadira shi abdullahi ibnu wahab abin da yake cewa in wannan ya faru to sai ya fara gabatar da ita wannan hadira din nan in yayi ta sannan sai ya biya yasirul fawaid sai ya biya bashin da ake bin sa ko da ko akwai lokaci misali shi abin da ya bada fatawa kenan sau da haka kenan wanda bai yi asuba ba bai yi azahar bai yi la'asar ba ga magarib to sai ya yi magariba in yi magariba sannan ya biya bashin da ake binsa kaga ya saba ma wancan kauli na al'imamu malik wanda a zahirin cikin mudawwana shi kuma fahimtar sa kenan wa ashhabun yabda'u bil ahabbi eh wa ashhabun duk da haƙƙinsa a ce wa ashhabu amma saboda lura ce ta waƙe to shi yasa aka sarrafa shi domin mamnu'un ne min sarf wa ashhabun shi kuma mala ashhabu ɗaya daga cikin almajiran hawayo shi al-imamu malik shi kuma ya saba ma malaminsa kuma ya saba ma abokin karatunsa ibn wahab shi ya ce a yabda'u bil habbi sai ya fara da wadda ya fi ya ga dama farawa ya fara da ita in ya gada ba ya fara da alhabira in ya ga dama ya fara da ya siru kun ga muna da akawal salasa ke magana fatawa al-imam malik cewa ni cewa a wajibi ya fara da ya siru fawaid sannan ya alhajara kaulin abdullahi ibn wahab shi kuma ya fara da alhajara sannan ya siru fawaid yawwa so to duk abin da ya kawo wannan zabani li adamin nas wadda babu wani nasi wanda ya zo ya ce ga wadda za a yi to shi yasa kowa sai ya zo ya ishi tihari ya ce a shi kaza ya ce gani to matsala kuma in ba ta da nasi kenan dole malamai kowa ya faɗi abin da yake gani tun da shi kan shi maliku ɗin da ya ce a gabatar da yasirul fawaid ya ce ba sharaɗi ba ne ma'anar ba sharaɗi ba ne da zai akasa ba a cewa ya sake hatta a wurin malik ɗin da za ka fara da hadira sannan ka fara gabatar da bashi to ba a ce sai ka sake ba za a ce ba to wannan yi so da haka cikin maganganun guda uku sai ka ɗauki wanda ka ga ya fi kusa ga dalili ba wai wanda rayuwarka ka so ba don ba wa karatu hakan a wanda kake tunanin ya fi zama aqrabu ila nas sai ka rike shi kenan ba ya ce a ni kaza ne je ya kwanta min mutu ai ba son zuciya bane hal arba'un aw khamsuha khilafu fa arba'un wa sittuha ikhtilafu to can da yace maka yasirul fawaid malamai sai sabani shin sallah hudu sune yasirul fawaid aw khamsuha ko sallah biyar malai yace khilafu kaje inda sabani yake kuma abin da ya haifar da sabani ita biyar ɗin nan ina za a sata shin cikin yasira za a sata ko cikin kasira wasu ka ce a'a sallah biyar yasirul fawaid ce sallah wasu ka ce sallah biyar kasirul fawaid ce amma ita sallah hudu to shi ne yace fa arba'un i'tilafu sallah hudu an samu ijma'in malaman mazhaba kan cewa yasira ce duk wanda ake biya bashin sallah hudu to ana biye shi yasirul fawaid wannan akwai ijma'i shine ma'ana itilafu akwai ijma'i na malamai akan wannan wasittuha shi ma itilafu wanda ake bi sallah shidda shi ma akwai ijma'in malamai kan cewa ana bi ne kasirul fawaid kenan wadda ake sabani a kanta khams salloli guda biyar shin cikin kasira za a sata ko cikin yasira shine wasu amma abinda al-mashhur fil mazhab shine khamsu tana daga cikin yasirul fawaid wanda shine ya shahara a mazhaba tamu ta malikiya an gani yawwa kenan daga sallah shidda abin da ya sama duka kasira ne haza huwa al-mashhur wannan shine ya shuhura daga sallah biyar zuwa ƙasa hmm sira ce ko to shine zaka gina wancan sabanin da aka kawo ma guda guda uku maliku yace wajibi ne ka gabatar da su ko ibnu wahab yace ka gabatar da al-hadira sannan ka biya bashi al'imamu a shahabu shi kuma ya ce ka fara da wadda kake su duk wanda ka yayi babu saɓani ta shi ne fa'arba'un wasittuha tilafu ma'ana an samu haɗuwar kan malaman mazhaba a kan cewa arba minal yasira an samu haɗuwar kan malamai wajen fatawa kan cewa sittu minal yasira faman yuqaddim amidan a'ada to shi zahirin maganarsa shi Allah mutu sudani kamar ya zaɓi wancan ƙauli na maliku wannan magana da zai faɗa yanzu tana ishara zuwa ga wannan kuma dama al'ada ce ta malamai an gani in malami kaga ya kawo saɓani a cikin littafi ya kawo ƙauli na farko ya kawo na biyu ila akhiri kuma daga ƙarshe bai ce ko bai ba to na farkon shine ra'ayinsa in dai kaga bai ta aqibi ba to wannan magana da kaga ya fara kawowa eh shine sai malamai su ce to zahirin mazhaban sa kauli kaza eh amma in daga ƙarshe bayan ya kawo su sai ya taqibi to shikenan nan sai ka ce ga ra'ayinsa ga abin da ya rinjaya to nan da ya kawo kaulin nan guda uku bai ce komai ba amma ya yi wata magana wadda ka nuna kuma ya karkata akan ra'ayin maliku shine faman yuqaddima amidan a'ada duk wanda ya gabatar da alhadira sannan ya yi yasirul fawaid to a'ada kuma da gangan a'ada hadiratan fil waqati to ita hadira din nan in akwai lokacin ta yana nan to ya sake ta sau da haka da ya yi magarib sannan ya biya wa'ancan salloli tun daga asuba a zahar la'asar to inda alfijir ba dab da ya fito yake ba to sai ya sake magariba ne kenan kaga ya goyi bayan alƙaunul awwal amma wannan in arada kaga kenan ba dole ba ne saboda da ba an ce wajibin ne laisa bisharɗin to anan zai iya yiwa liman ne liman ne ya zo ya yi haka da gangan ana biya ta yi bashin sallah kuma sai ya zo ya jagorance ku alhajira to a batawan maliku kaga zai sake zai sake sallah ko to ku da amma mun so ku da wancan hukuncin da ya shafe shi bai shafe ku ba ku koya za a yi to shine zai ambata wa fi i'adatin li zaitimami khulfun lada i'adatul imani to yace wa khulfun sabani ya tabbata lada i'adatul imami a lokacin da aka ce shi liman ya sake alhajira wanda ya jagoranci mamunsa alhajira alhali ana bin sai sirul fawaid to shi da yace wa fi i'adatul ladhi itimami sabani ya tabbata akan cewa shi ma abuci koyi da limamin nan shi ma ya sake wasu sun ce su ma su saki mamansa kenan ko duk da su ba abin su bashin sallah amma tun da sun bi limamin da ake bi bashi to kaga sun samu matsala tun da limamin su ya sake alhadira to su ma za su sake eh to amma akwai sabani wasu sun ce a ba sai sun sake ba eh to amma zai gaya mana abin da ya haifar da wannan sabani eh su waɗanda suka ce mamu zai sake akwai abin da sun haƙalla waɗanda suka ce mamun ba zai sake ba su ba akwai abin da sun haƙalla shi ne ce masaruhu dalilin wannan saɓanin abin da ya motsar da wannan saɓanin hal shin khalalul imam wannan naƙasun ya shafi liman ne shi kaɗai awis salati ko ko ya shafi sallah ne kun ji abin da ya kawo saɓani wannan matsalar ta taƙaita dai ga liman banda sallat ita hajara ɗin da ya jagorance su ko ko a'a wannan matsalar wannan naƙasun da aka samu ya ce alhalalu asalinsa shine alfasadu wa dhuf rauni ko lalacewar abu wal furja ko a samu kusuwa akan wani abu abin da ya samu na kasu ya samu aibi to wannan aibin yanzu kaga sallar tashi ai ka samu aibi shi yasa an ka ce mi shi saki to wannan aibin yana komawa ne zuwa ga sallar ko ko yana komawa ne ga karan kansa tunda shi ake bi bashi to kun ji abin da haifar da sabani waɗanda suka ce a matsalar ta shafi shi liman ne to suka ce mamu ba sai sun sake ba ko ba haka ba tunda shi ya ce ba shi ne eh su dama alhalira sun kai kuma ba abin su ba shi kuma an yi ta bisa ka'idoji ko ba haka ba da haka shi an wajibi ya tashi ya sake wannan alhalira din wannan magarib din da ya jagorance su in ya sake ta su kuma ta su sake ba wasu ka ce a matsalar tana koma ana ga sallar saboda haƙƙinta liman ya yi asuba ya yi azahar ya yi la'asar saboda a tartibi ko? kinan wannan rashin tartibi ɗin ya kawo mata na kasu to tun da haka ne da mamu da liman da sai sun sake ta kun ji dalilin saɓani wanda sun hakalli sallat suka ce kowa ma ya sake wanda suka kalli illar ta taƙaita ga liman suka ce liman ɗaya zai sake ba shine darra za a taimami in mun ce ya shafi sallah kenan wannan ya cutar da hadda mamu shi ma sai ya sake ne sai ya sake alhajira to a zahiri wannan illar tana shahuwar sallah ne ko tana shahuwar liman karar mutum shi faɗa ba dalili don to sabi shi wannan matsalar ita kai da gare shi su ma mu lafiyar su kalau ba su ba mu shi abin da ba shi ake yi ya ba shi masu ba kuma kajiyar su ba su ba sun kila ana da shi ba shi shi ya sarkari to ba jagoran suna ba abin da ya shahi liman bai jayi babu ba ba su suka ce in ka isko liman ya yi sahau ko da baka nan ka yi mi to me yasa to amma ai ba da shi an ka samu wannan kuskuren ma wanga shi kake son ka faɗa can wancan bashin su ba su ɗauko shi ba to wanga sahawun ma da liman ya yi ai ba da su an ka yi shi ba kuma an ce su yi mi yanzu ka gada rubu da ina wani na'am sallah adda matsala ko to tauce fuska
yana goyon bayan wancan to ai an roshe magana eh eh shiga eh in sake za su in hammunci illa ta shafi sallah in mun yi ittifaki a kawan eh to shi dai bala ya kawo baka sabani da kuma dalilin sabanin kuma bai rajjaha ba bai ce kala ba gumiye da baki ne zabi da gare ka eh ta shi da aka tambaye ku shi da aka tambaye ku ko ko ba haka ba shi ne aka tambaye ku amma abin da ya fi shahara ga mazhaba shine su ma za su sake sallah wannan shine al-mashhur fi maza bil mazhab kuma wannan ya zama zahiri eh su ma su sake wannan ya fi zama zahiri wannan su ma kenan za su za su ne saboda ai limanin su ne ko to kaga illan liman ta shafe su sun shiga matsala ke sun shiga gidan yari na'am to zai ci gaba da bayani baiti na 32 akan mutumin da ya tuna ya sira din nan da ake magana a cikin alhajira ba da ina magana ganganci ko to nan ya manta sai da ya fara alhadira sai ya tuna to ya zai in zakara al-yasira fi salati yaqta'u fazzan aynati salati yace in zakara al-yasira in ya tuna sallah al-yasir dawa mun ce a rike al-yasir min al-wahida ila ar-rabi'a ko to yake cewa yaqta'u fazzan zai yanke sallan nan da yake ita alhajira din fazzan halin kasancewa sa in shi kadai ke sallah kenan ba liman ba ba mamu ba duk wanda ke sallah shi kadai sai ya tuna da ana bi ne bashi to shi yanke wannan da yake aina salati wannan sallar da yake wannan ti luga ce ta ismul ishara na tilka aka ce tilka akan ce ti ismul ishara ne na mu'annas to shi yanke aina zatin wannan sallat amma fazzan halin kasancewa shi in shi kadai yawa an ina batar an fahimci wannan tunda an faɗi hukuncin liman ko yawa dama wanda ya rage mana mai sallah shi ɗai da mamu to yanzu mun ji hukuncin mai sallah shi kaɗai yankewa zai to amma da sharaɗi in lam yutimma raka'atan in bai cika wannan raka'a ba bi ruku'iha wa sajadaiha eh sannan ne zai yanke ta misali kila yana cikin ruku'u ya tuna ko ya yi sujuda guda bai ta biyu ba to don nan yankiya zai saboda bai kammala raka'a cikakka ba ko eh nuka wata biyu ta farko ake magana in ya shiga ta biyu kenan yana cikin mi yana cikin raka'a ta biyu kenan wa illa in ko bai riga ya cika raka'a guda ba to shafa'a sai ya ƙaro wata sai su zama biyu ya yi attashfe shi ne ya raka'a biyu kenan ya yi shafa'i kenan misali bai tuna ba sai da ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyu sai tuna ana bi na bashi ha eh to shi kenan babu komi sai ya intikali wannan sallar ta lalace daga nan sai ya kudurta niyyar cewa yanzu ta koma nafila sai ya ƙaro raka'a guda su zamo biyu sai ya sallame in ya sallame sai ya biya bashi sannan ya dawo ya yi wannan hadira ɗin nadban aw wujuban to malamai sun sabani shi wannan at-tashfi'u ba wai yankewa ba a at-tashfi'u din nan da aka ambata shin musahabi ne shi haka ko ko wajibi da shi ga malamai sun sabani wasu ce an so ne ya karu wannan raka'at kenan ba dole bane shi na iya yankewa ta yati ya juya ya biya bashi sannan ya yi alhadira wasu kuma suka ce dole ya yi hakan tunda ya riga ya fara sallah sai ya tuna wata sallah to kuma tuna sallah a cikin sallah yana lalata wadda ake yi to suka ce saboda haka wajibi ne ya taro wata raka'a su zamo biyu ya samu nafila kenan ya sallame sannan ya biya bashi sannan ya yi ita wannan alhadira din to shi ma akwai istisna'i shi wannan hukuncin da aka ambata yace illa la da khuruji waqti hadaruri waqti yari ga can karshe tare suke illa sai dai la da khuruji waqtiha inda in yace shi haka to za a samu fitan lokacin ita hadira din lokacin ta na ad-daruri waqti yari da lokacin ta na muhtari misali in yace yayi at-tashfi'u sannan ya biya bashi sannan ya dawo yayi al-hadira to hadiran ma lokacin ta ya fita to anan sai shi yanki eh da ya tuna kawai sai shi yanki shi biya bashi ko in ya biya bashi sannan sai shi alhada kenan an koma ga magana farko cewa ya qata'u eh fazzan amma ya akwai lokaci mai yalwa ta yadda zai samu damar kammala ta nafila din ya biya bashin da ake bin sa sannan ya dawo ya alhajira to wannan shi an wajibin abin da zai shi yasa ya ce falqat'u la tashfi'u in ya ji tsoron fitan lokutan nan guda biyu da ad-daruri eh da al-mukhtari to yanke sallah zai la tashfi'u nan ba a magana a tashfi'u saboda yin at tashfi'u din nan zai bayo kan cewa lokacin ta fita ita al-hajira din nan to kaga yankewar yafi bai kamata nafila ta zamo sanjiyar yawwa kaga an ƙara samun ranko kenan ga tsohon bashi ga wani sabo in zakarar yasira amma hassala min magribin raka'ataha falyukmila magribahu fi rajihin aw yaqta'u yashra'u fil yasiri aw yashfi'u wannan in sallan magariba ce an fahimci wannan to ita tana da nata maganganu wa'ancan sallolin da waccan magana da ya ambata to an isa suna yi din sallan magari eh daga cikin salloli guda biyar shi da yace in zakara al-yasira idan ya tuna salloli yan kaɗan amma hassala min magribin raka'ataha kuma bayan ya riga ya kammala raka'ar magariba magariba tana da rakawo'i guda uku to bayan ya samu eh, aukar da raka'a guda cikakka daga sallan magariba to anan fali kumela sai ya cika magaribarsa magaribahu ya cika wannan magaribar tasa hmm? fi rajihin amma ga zance wanda yake shine ya fi rinjaye yana akwai wani kauli wanda ba wannan ba shine ya ce au ya qata'u wani kaulin kuma an ce a ita ma shi yanki kenan ba ta da bambanci da sauran salloli kamar da aka ambata amma wannan na cewa shi yanki to bai kai wancan na cewa ya cika bagariba din karfi ba ana fahimtar wannan zakkyau ya shara'u fil yasiri in ya yanke sai shi shiga biyan bashin al yasiru da ake bin sa kauli na uku auyu shafi'u wasu ce a ita ma ya mai shi ta nafila ita ma magariba din nan idan mun samu akawal guda uku amma waɗancan biyu su suka fi ƙarfi na farkon ya fi ƙarfi shine na cewa ya cika ta a matsayin magarib dalilin da yasa aka ware magarib da wannan saboda lokacinta lokaci ne mubayyi yana da kunci sosai bai da yalwa to shi yasa ta samu wannan sosiya shi yasa za a ga hatta malamai suka ce in kai magariba kai kadai to ko da kaga jam'i ba a so ka ce za ka rama ba ta riga ta yi an gani saboda ita lokacinta mudayyikun jiddan lokacin da na mahutari kamar yadda muka yi bayani ko yawwa saboda haka da zaran aka yi ta bayan sharuɗanta ba'da tahsili shurutiha aka yi sallar magariba shikenan muhtarin ta ya fita to shi yasa aka ce a ya karasa ta kawai domin zai yi in ya ce shi mai sheta nafila ya biya bashi ya dawo ya magariba muktarin ma ya fita to wannan kauli kuma shi ya fi ƙarfi wa haka zal imamu wal ma'mumu fil qat'i wat tashfi'i lil mu'tammu fa hawa yu'idu ba'da hustihbaba fil waqti law fi jum'atin tartiba yace to wannan hukuncin da aka ambata tun daga farkon matsala din na har yanzu ya ce haka hukuncin yake ga al'imamu wal ma'amu gawa liman eh wal ma'amu wa haka zal imamu wal ma'amu fil qat'i wat tashfi'i lal mu'tammu asali wannan baitin ina gani akwai gyara a kansa kamata ya ce wa haka zal imamu wal fadl ko wal munfarid baita yare wa haka zal imamu wal munfarid to kusan duk nuskha din da aka buga littafin zaka ga haka suke rubutawa an gani tunda zai faɗi hukuncin al-ma'mum nan gaba to kuma bai kamata ya sa shi cikin hukuncin da zai zama daidai da liman ba to ya ce haka hukuncin yake ga liman da mai biya a wajen yanke sallah da kuma mi a tashfi kuma sai sake ce alal mu'tammu banda mai koyi to kaga akwai kwan gaba kwan baya to yana yiwa kuskure daga su masu nakalin littafin ne don ba zai yi a ce haka mala ya rubuta littafin ba an gani domin a haka ma'anar ba za ta fito yadda ya kamata ba saboda ya yi magana a kan almamun da alfazu to su ya kamata ya faɗa a nan su an ka yi magana kan cewa da inda za su yanke da inda za su yi a tashfi ko to wallahu alam za mu ci gaba da Allah ya samu samu wata nuskan duk kusan kwafis ɗin da dai ni gani haka kowace nuskan haka take to kuma in ba wal ma'amum aka ce ba kuma baitin ma ba zai tsayu ba in ka ce wal munfari da baitin kuma zai lalace ta fuskar ilimin out dole sai an ce wal ma'amum ko kuma mu samu wata ma'ana ta larabci wadda za ta sa baitin ya miƙe kuma za ta ɗauki ma'anar shi alfaz ana fahimta wannan ko? to saboda haka za mu fassara da ma'ana saboda ma'anar ta fito haka hukuncin yake ga liman da kuma mai sallah shi kadai fil wajen yankewa da kuma a tashfi babu bambanci duk inda an ce liman ya yanke to mai sallah shi kadai shi ma zai yanke duk inda an ga ce liman ya yi tashfi'i ko ba haka ba to tare da mamunsa to shi ma mai sallah shi kadai shi ma tashfi'i zai yi amma lal mu'tam banda mai mai koyi da liman to shi ne zai yi fa hawa yu'idu ba'da hustihbaba shi in biya yake yi shi mamu sai ya tuna da cewa ana bi ne sirul fawaid to shi bai yankewa baya tashfi saboda haka zai ci gaba da biyan limamin sa amma sallar tashi ya sani ta lalace an gani sai an sallami sallah ya biya bashi sannan ya biya dai bashi in ya biya bashi sannan ya dawo ya yi wa tare da limawar da ta lalace amma wannan istihbaban mayarwa da musahabi ce ko da bai maida ba dai babu komai haka wasu ka ce an gani fil wakati in akwai lokaci lau fi jumu'atin ko da ko juma'a ce to yanzu ta koma a zahar yana bin limami limamin sallar juma'a sai tuna da ana bi ne la abin nan asuba misali to juma'a ta rushe eh in an sal kuma ya ce kuma bai hita ya shiga gidan yari yawwa ya sallafi sallah sai ya yi to wannan ya daga cikin kurkukun liman da malamai suke kawowa guda hudu ko ma biyar ko masajin al'imami fi mashtahira ne da yake cewa arba'atun arba'atun to ya baitocin suke guda dai hudu ne shi shehu abdullahi duk da ya karo guda akwai ita wannan matsalar da ya ambata zikiru alfa'ita ga shi ne koli duk sanda kake bin liman kattuna da ana bin ka bashin sallah to baka ita za ka zauna tare da shi an gani sai an sallami sallah an ka sallami sallah ka biya bashi sannan ka dawo ka yi mi ka yi alhadira ka yi alhadira yawwa to shi da suka ce masajidul imami fi mashtuhira arba'atun man lil ihrami kabbara ita ce wuri na biyu kenan wa nasiyal ihrama أو من ذكر ونسي الإهرام أو من ذكر هاي بيتوتين سنقول ta biyu shine mutumin da ya zo sai ya samu lima cikin ruku kun ga haƙƙin sai ya ta kabiratul ihram to da ya zo kawai sai ya kabbara ruku ونسي الإحرام تكبيرة الإحرام سيمنت to can can sai ya tuna bai hoyata kabiratul ihrami ba ka san wasu na wannan ganganci to babu sallah ce kuma bai rabuwa da liman bai rabuwa bai rabuwa tare da liman kidaya zai yi to shi ne auman zakara witiran ko kuma wanda ya tuna wutiri a sallah asuba kana bin liman sai ka tuna ana bin ka asuba a abin nan ana bin ka wata sallah bashi kila magare ko isha'i wadda ta gabata to wannan asuba din taka ka tuna wutiri kai ka tuna baka yi wutiri a wannan dare da ya wuce ba kuma gashi kana bin liman asuba to wannan asuba din ta lalace saboda haka kuma ba za ka fita ba ka ci gaba da bin liman in an sallame ka tashi ka yi wuturi sannan ka sake asuba ina ya ce wuturi kawai ba ɗalibai ba ku dai bari mu yi karatu ga magana ta ku ba ta da amfani da an ce wuturi salatul layli shi ake magana duk sanda ka ji an ce wuturi ana nufin qiyamul layli salatul layli an gani abin da ake so su zamo mara sallah uku wuturi ne sallah biyar wuturi ne sallah biyar wuturi ne sallah tara wuturi ne sha ɗaya wuturi ne sha uku wuturi ne to kana bin liman sai ka tuna da baka yi wuturin nan ba da ake magana to kashe kurkukun liban sai ya sallame sannan ka biya wutarin nan sannan ka yi ne yawa kai ka san abin da ka saba yi shi za ka rama in ka rama sannan ka sake yin asuba na hudu shi ne wanda ya dariya ka zabbahi kujara wanda ya dariya shi ku a cikin sallah yana sallah sai dariya ta kuce mai eh da shi ba sallah sai ta yi ta lalace amma ya ci gaba da bin liman da shehu abdullahi shi ya ƙara annaba fi sala wanda ya bushe a cikin sallah shine na biyar kenan wanda ya bushe da gangan ko kuma da jahilci banda inda mantuwa yi in yayi da mantuwa to malamai sun ce babu komai an gane wannan ko to wannan da yana ɗaya daga ciki to shine fil waqati law fi jumu'atin tartiba abinda yasa aka ce ya mayar saboda tartibi jerantawa domin bai haka ba kaga bai jeranta sallolin ba in shaffa al maghriba fazzun kammala kaza salasa ghayraha in hasala ko hasala duk da hasala yafi kyau saboda kammala fa'ala hasala fa'ala in shafa almagariba in yayi raka'a biyu a magarib sai tuna da anabi ne yasirul fawaid fazzun amma wanda ke sallah shi kadai ba liman ba to kammala ya karasa magariba dinsa in ya kammala magariba dinsa sannan sai ya biya bashi sannan shi kenan a ba sai sake ba ta yi to me amfanin cikawa kenan ai babu ko to haka kuma kaza salasa gaira in ko wani magariba ne kamar azhar ko la'asar ko isha bai tuna ana bi ne sirrul fawaita ba sai da ya raka'a uku yana yana dab da ya kari to shi ma ya cika abin da yasa aka ce ya cika tazaruku tartibi anan fata yanzu wannan jerantawa ya yi wa fati ya kubci domin ita magariba kaga raka uku ne tun da ya biyu kaga ya raka wa'i mafi yawa haka ruba'iya ya yi raka uku tun da ya uku kaga ya raka wa'i mafi yawa to shi da ya ce in hassala ba yawa idan ya zo da raka'o'in guda uku ake magana in ya zo amma in biyu na duka yankewa zai yi ruba'iyya in magariba ce yayi ɗaya kuma an faɗi yadda zai ita ma asuba in ya raka a ɗaya ita ma yankewa zai tunda ita raka a biyu gare ta sai in ya shiga cikin ta biyu to shi kammala in ko bai shiga ta biyu ba to yankewa zai yi ko kuma shi mai sheta nafila ina ba an gane in ya sallabe ya biya bashi sannan ya yi wannan farin ladi to wannan shine ƙarshen matsala ta hudu darasi na gaba zai shiga matsala ta biyar wanda wanda ita ta fi yawa sosai kuma ita adda mahimmanci ita adda wahala kusan duk matsalolin nan ta fi su wahala ita wannan tana da sauki ita calculation ne akwai lissafi Allah ta'ala ya taimaka to akwai tambaya ko kowa ya fahimta na'am kamar wancan bayanin da ya kawo na gefe irin su bayanin da kake da yi kamun da ba kai wuce ne sai ya nuna cewa za ka bar wannan su bayanin din aure ku karatun a yana nan tafi yawa sai ka kawo wata to akan wajen wajen shi ma da kuma akan
ni an ka kulla babin tun harko
na wannan Mm.
na ai duk inda ka je an ce masajin imam da aka ana magana akan gogogol liman ne ko ai duk matsayin su daya daidai yake da ka tuna wata farilla duk abu ɗaya ne a gani saboda wuturi tana da mahimmanci shi ya sama malamai suka ce duk wanda baya wuturi ba a karɓar shaidarsa akwai malaman da sun kai wannan fatawa to wanda baya wuce rike da ba adali da ba bai cikin adalai ko bi gaskiya ce ku to kaga shi yasa su tana da muhimmanci kwarai da gaske cikin masu wannan ra'ayi al-Imam Muhammad yana ciki Mm. saboda haka ko wuturi abba kai to bai karɓar riwaya daga gare ka Mm? a ba shagari ba ce ba dai mutumin kirki ya ba duk mutumin kirki bai yi wa a ce baya wuturi bai yi wa Mm, kaga shi yasa malamai suka ba ta wannan matsayi in haka tuna wuturi to asuba din nan ta rushe sai dai in lokaci ya riga ya yi kunci in ka gaɗe kake sai ka yanki ka biya- ka biya wuturin sannan ka yi wannan in kuma bayan liman kake to shi ake magana ka shiga kurkuku na liman guda hudu ko guda biyar wanda shehu abdullahi zai kawo su na eh na game da mutum da zo iske ne da shi sai ka fara mm za su mm mm idan ya gane shi ba zai sa shi a a ta me yayi kabbarat a to bai da sallah bai da sanar ya Mm.
ce ya gane za su bai da cikin shi na nan tare da liman shi ci gaba da biyan liman da sallah ta banza ka gane in liman ya sallame ya biya bashi sannan ya sake sallar yanzu ya shiga kurku me ma'anar shiga kurku to shi yasa sai an sa kai sai an sake shi saboda haka in ka zo ɗayan biyu ne ko dai kai kabbara harama sannan kai kabbara ruku'u ko kai kabbara harama da niyyar cewa ta wakilci hatta ta kabiratul ruku'u amma in kai kabbara ruku'u kawai da kudurin wannan to an samu matsala ba ma da kuduri ba Mm, ka san wani zai zo yana duddukawa Allahu akbar to daga nan wannan ka san kabbarar ruku dan takbiratul ihram la tajuzu illa qiyama in kai kabbara harama ba tsaye ba bata yi ba ba wai magana kuduri ake magana ba ba a kabbara harama duke tsaye ake yin ta tsab shine sharadin ta na gani wal qiyamu laha ko ka manta na'am Mana kamar da an ka kawo nan, eh ka ce wannan mutum ya kawo wurare ɗaya daga cikin wurare da abin da cikin hukuku ne guda biyar ne ce guda biyar Mm.
wanda nan ya kawo ɗaya.
suna nan ta yayi Eh, wanda cikin su na iya kawo ya nuna cewa akan istihbari ne to shi
shi ba shi wannan hukuncin a in an ce istihbari kuma yadda na fara kama ya zama to ba dole ba ne ba ya Ta.
zama sahabi to
aikin nan da ya ci gaba ko kuma ya ranta abin ya zama to da halin kamar yaya ci gaba kamar misali wannan da aka ce ba zai yanke sallar ba zai iya ci gaba zai ci gaba ba zai iya ba an ka ci shi zai ci gaba Mm.
sai ya zama to kira ma waccan sallar Mm.
shi mai da wagga Mm.
sai ya zama to ya ɗaya ranka wancan da ake da ne Mm.
sai ya ɗauke shi akan mustahabbanci Mm.
na rama da yana kasa lalle ko eh yara ba ya fi kai yanzu kana ganin tunda an ce mu isu ya baban kenan ba dole sai ya ba in ya gara ma in ya gara ma ya bari A, ba haka bane yayi shi yayi shi yafi Mm. don akwai mus- baka san akwai musabin da ke zama wajibi ba Mm? ko baka sani ba don karatu ya yi karatu zai yi saboda haka ko an sallade ya rama ya fi abin da ya sa an gaba da yi istihbaban mura'atan lil khilaf saboda sabani a gani ba mun karanta almajiran maliku da sauransu ba to kiyaye wannan sabani shi yasa aka ce istihbab na'am amma ai tun farko ka ji an ce wajibi ko ba a faɗa ba jerantawa ko ba mu karanta ba wajibi ne Eh, shi fatawar baliku kenan to amma saboda kiyaye sabanin almajiransa shi yasa aka ce musu sahabi ne ya rama fil wakati a gani saboda kiyaye sabanin wannan amma wurin maliku dole ne na malam ana kan wannan ta na na na na aisha na na fatima na na imanin ba hausa ce ba ta da wata ma'ana hausa za a tambaya ni suka yi da nana Eh, ni dai larabci babu wani abu nana Eh. to shi kenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh